بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a ashirin da biyar ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da sha biyar ga watan oktoba 1998 idan ba a manta ba muna tattaunawa dangane da wannan ainihin ta'aliki da shekul allamatul albani yayi a ƙarƙashin hadisin da annabi yake cewa laisa minna man lam yataghanna bil qur'an a takaice sai mu ce هذا خلاصة التحقيق الذي كنت كتبته في الأصل mana ya ce wannan shine takaitaccen ainihin bayanai waɗanda dama na riga na rubuta su a asalin takaddu waɗanda nake takhrijin sifatus sala mundu na hawa 20 sana tun kusan shekaru 20 da suka gabata wato a yau mu kuma ya zama kwatankwacin shekaru 30 kenan ra'aitu annahu la budda min zikriha naga cewa ba makawa ne in ambaci waɗannan bayanai fi hadhihi tahin wannan bugu li ya'lama kullu munsif dan duk wani mutum mai adalci ya san cewa in kuntu ana allazi qad ab'adtu nujaa shin ni ne na nesanta ka'ida am anna ghairi huwa allazi lam yuhsin nujaa ko kuwa wani ne wanda ba ni ba shine bai iya ka'ida ba hina ma radda alayya bima huwa khata yayin da ya mini raddi akan abin da yake kuskure ne عند أهل العلم بالحديث أو رمى لمن حديثي فأراد مني أن أشركه في خطئه sai ya ainihin so ya neme ni nima da in yi tarayya da shi akan kuskuren shi to na rubuta wannan domin duk mai adalci ya ji tsoron Allah ya san cewa shin ni albashi ko kuwa wanda ke neman in yi tarayya da shi akan kuskure ne bai iya ka'idar ba ya neme ni nima in raka shi akan wannan ka'ida tashi in kuma ban raka shi akan ka'idar ba ya nemi ya fallashe ni a cikin jama'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa an uqirrahu kuma ya nemi ya so da cewa in tabbatar da shi akan wannan kuskure ash-shaykh al-allamatu al-albani kamar yadda na gaya mana jama'a a ƙarshe ƙarshe ya ce baya son irin raddi wanda aka jayarin yi a baya a rayuwar shi wannan ya tsogale shi don ya yi ta fama da mutane dr ahmad muhammad ibrahim malamin hadisi da tafsiri wanda ke jami'ar bayero almajirin shi ne albani ya karantar da shi a jami'ar islamiyya a kulliyatul hadisi sharif dr ahmad yake gaya mini ya ce a shekul albani mutum ne mai ƙarfin jiki mai siffar ƙarfi ya ce amma saboda irin yadda yake gwagwarmaya da 'yan bidi'a ya ce kullum in ka gan shi kasan cewa yana cikin damuwar wahalar bacci da bincike da matsatsi na ya bincike ya raddi wa 'yan bidi'a ya ce sakamakon haka in ka ga ƙirar jikin shi ka tabbatar mutum ne barga-barga amma gashi duk ya lalace saboda sai ya rubuta wannan sunna ya samu wannan dan bidi'a cikin 'yan shi'a sai je sai lalata wannan abu sai albani ya koma ya mai raddi sai a samu wannan ba ɗariƙe ɗan shaziliya sai a samu wannan ba gummare sai a samu wannan ba magarbe sai a samu wannan kaza to da ƙarshen rayuwar shi ya zo sai a shekul allamatul albani sai ce to daga yanzu ina roƙon allah maɗaukakin sarki kada allah ya ainihin sake sawa in samu wani dalili da zai sa in yi wa wani raddi in raddi ne ya kama allah ya haɗa ka da waɗanda za su yi maka ya maka ishara akan cewa ya karantar da ɗaliban da yake wallahi duk fitinar da kake nema za su yi maganin ka yana da su Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari da Salim Ibn Eid Al-Hilali wannan da suka haɗu suka yi littafin Sifatu Somin Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to waɗannan ire-iren waɗannan manyan malamai ne amma almajiran albani ne daga mai shekara arba'in sai hamsin cikinsu kowanne shi kan shi malami ne to duk abin da kake nema to suna da lokaci kuma suna da alƙalamin yi maka raddi ya ce ni kuma zan ci gaba da abin da ne wa rayuwata nazar albani ya yi nazar kamar yadda kakar annabi isa uwar maryamu kenan hamnatu ta yi bakance akan cewa inni nazartu laka ma fi batani muharrara ya allah abin da yake cikin nan nawa na yi alkawari tsakanina da kai in na haifa ba talla ba wanke-wanke ba kaza masallaci zan kai shi ya bauta maka to haka albani ya ce ya sadaukar da rayuwar shi ga Allah ya yi wa Allah nazar akan cewa sunnar manzan Allah kawai zai wa hidima har Allah ya ɗauki ran shi don haka wata ya tashi umaina ta nemi shi naziha baba ka tsufa kaza kaza wannan aiki kayi Allah ya saka da alheri ya kamata yanzu ka ɗan saurara sai ce haka kika zo kika sami albani yana yi sai ki ba albani ya ci gaba mune wa manzan Allah hidima wani yana can shehu yake wa hidima ba a mai nasiha ya saurara ba sai ni ne wa manzan Allah hidima a ce in saurara wani irin rashin tausayi kenan jama'a mun fahimci wannan ai ba tausayi na kike ba mutum ne sahabban manzan Allah akwai wanda ya raba wani duk abin da ya shafi takalmin manzan Allah yake zai rinka kula da wannan irin su ibnu mas'udin wani kuma buta irin su mughiratu bin shu'ba alwala shine zai nemo buta ibnu abbasi buta ruwan alwala ruwan kewayawa ban daki shine manzon Allah khidima ni ma kuma ne sai a ce in saurara manzon Allah ya shiga ban daki wata ran ya waiwaya sai ga an kawo buta da ruwa da ya fito ya ce wane ne ya kawo wannan ruwa aka ce dan yaron can ne ibnu abbas manzo Allah ya rungume shi ya ce ya Allah ka karantar da shi fassara alqur'ani ka sanya mishi iya alqur'ani to dan Allah mutumin da yawa manzo Allah wannan hidima manzo Allah ya mishi irin wannan addu'a yanzu wannan dattijo ya ce zai wa manzo Allah hidima sai a ce kuma ya saurara ku bar shi mana waɗancan masu yi wa shehunnai hidima ku je ku ce su daina su tuba su zo su yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama khidima mana jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine yake cewa wa samaha Allahu man kana sababu ila italati hadha ta'aliq yace Allah ya yafe wa mutumin da ya jawo na tsawaita wannan ta'aliki wannan sharhi wato shi kanshi albani da yake raddi din ba daɗi yake ji ba ya fi jin daɗin ya bayyana sunna din to amma ka bayyana sunnan wani ya zo ya ƙaryata sunnar jama'a mun fahimci wannan to wallahi ina gaya muku haka duk sanda kuka ji ni ne wani dan ɗariƙa raddi ko wani dan ƙungiya ko wani dan gwamnati ko wani wane ne wallahi ba daɗi nake ji ba na fi jin daɗin ina karantarwa ina bayanin alkur'ani da sunna ya fi daɗi raddi bayi da daɗi to amma ya za ka yi ka riga ka faɗi alheri wani ya zo ya lalata alherin nan lallai ne ka dawo ka yi kamar yadda Allah ya ce bal na qazifu bil haqqi alal batili liyadmaghuhu fa idza huwa zahiq lallai ne Allah in ya saukar da aya aka kawo wani makirci sai Allah ya sake saukar da wata aya dan ya share wancan makirci zaka ga Qur'ani yana cike da haka Allah madaukakin sarki sai ya saukar da kaza sai kafirai sai su ce laula kaza kaza kaza sai Allah kuma sai ya sake saukarwa sai ya musu raddi akan waccan magana da suka yi da a ce duk gaba ɗayan 'yan ƙungiya da 'yan ɗariƙa da 'yan mazhaba za su ja bakinsu su je su ci gaba da ƙungiyancinsu ba su ba musuluncin da manzan Allah ya zo da shi ba su ba hadisan manzan Allah ba su ba abin da ya shafi manzan Allah wallahi ba abin da ya haɗa mu da su ko wannan zindiki Khomeini da kuka ji mun taɓe shi kwanakin baya ba manzan Allah ya taɓa ba manzan Allah ya taɓa da tijjani ya taɓa ina ruwanmu da shi sai mu ce da 'yan ɗariƙa yake jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to kun ji duk wanda yake son ya ji mun yi raddi fa to lallai sai in ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ya taba sunnar shi amma duk shehun ne in ka taba su ba ruwan mu da kai kana tabo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ka ji mun taba ka to haka in ka taba wani malami na sunna ba ma sassauta maka dan haka kaga cewa su Abu Ruqayya da makamantansu da su Abu Rayya ba a kyale su ba a wannan zamanin abu ruqayya wani zindiki ne shugaban kasar tunis da ya gabata ya fito ya ce qur'ani akwai rigingimu da rikirkice rikirkice a ciki nan da nan bin baz ya tattaro manyan malamai daga ciki har da malam bakar gumi aka haɗu aka zartar da hukuncin ridda akan wannan shugaban ƙasa na tunis ni ina nan da sakamakon wannan bincike da zama nasu littafi guda aka yi haka to haka su abu rayya haka su ahmad amin su qasim amin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ci mutunci sannan suka zo suka taba manyan malamai irin su Abu Huraira a cikin sahabbai cikin tabi'ai suka taba al-Imam Zuhri cikin atba'u tabi'ina suka taba Imam Malik to duk wanda yake son ya ga fushin mu da tashin hankalin mu ya taba waɗannan tabakar ya tabo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba imamu abu huraira ya taba imamu zuhuri ya taba imamu malik wallahi ba sassauci ba ragwanya to waɗannan zindikai da suka tashi cin mutuncin sunna suka ga cewa ba yadda za a yi su soki manzan Allah a yadda da su ko sai suka da sai suka zagi abu huraira suka lalata shi suka lalata zuhuri a cikin tabi'ai cikin atba'u tabi'ina suka lalata maliku duk wanda yake son ya raga-raga da sunna in ya lalata wannan tabakar waɗannan guda uku a cikin tabakokinsu kawai to ya lalatar da kamar hudu bisa biyar na sunna annabi ɗaya bisa biyar ce kawai waɗannan ba su ruwaito ta ba to dan Allah za a kyale ka ba za a kyale ka ba to jama'a kun ji sirrin bayani yau ko dan haka duk wanda ka ji munewar raddi to ka ji mu ya tabo ya je can ya taba ɗariƙu ko sanin shi ma ba mu ba ba ma san yana magana shi ba yadda ka san haushin kare haka muke jin magana shi wannan ya rage mishi lan da muka zo muka karanto zantuttuka da Khomeini yake yi dangane da ainihin mahadi a cikin karatunmu na littafin minhaji sunna da muka kawo zantuttukan Khomeini yake cewa maulidin Khomeini ai maulidin mahadi da suke yi ya fi ainihin suka ya ce mahadi zai samu nasarar da har manzan Allah ma bai same ta a nan duniya ba to wannan sai ya ja muka yi Khomeini raddi ko daga ƙarshe sai kuma ya ce kai wannan maulidi ma da suke yi fa na mahadi ya fi maulidin annabi daraja to kaga wannan maulidin annabi mu ba shi cikin addinin mu ɗan ɗariƙa ne suka raki mu wannan to shi yasa a lokacin ba kuma ta ba sai na ce to da su yake kuma to da su yake kuma wannan in Khomeini kuma ya taba ku da ku yake ɗan ɗariƙa Allah ya shiryar da mu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shine albani yace Allah ya yafe wa wanda ya jawo na tsawaita wannan magana khilafan lima jaraitu alaihi fi hadha alkitab yace sabanin yadda na gudana akan wannan littafi domin tunda muka taho wannan littafi ai kaji albani baya raddi a cikin irin ta'alikin nan ko tunda ya gama faɗan abin da duk zai faɗa a muqaddima ya zo ya sauke lamba ya dogon ta'aliki daga baya akan maganar Muhammad al-Ghazali ko Ghazali wannan wanda ya mutu kwana kwana nan ba Ghazali wanda ka sani babba ba to tunda ya wannan ai kaji bai sake wani raddi ba amma sunnoni kuma nawa ne aka sassoke su duk an sassoka amma an yazo sai ya shiru ya barka ka tafi kai da Allah jama'a mun fahimta to amma wannan an tsogalo wata matsala ne dole sai ya bayani dan haka sai ya ce rajiyan ina mai yin wannan raddi ina mai rufe wannan raddi ina mai fatan ina roƙon Allah Allah utarra ila mislihi marratan ukhra kada Allah ya sa a sake tilasta ni ga sai na sake yin irin wannan raddi na sake wannan bayani wani lokaci daban wallahu musta'an Allah ya taimake mu to masu tsohon bugun su fate salati nasu ta alikin ya kare masu tsohon bugu kenan ko to shine dama nace ai sai ai kokari a nemi sabon bugu a nan sabon bugu sai a shekul allamatul albani sai ya ce ثم رأيت الشيخ الشيخ شعيب الأرناؤوط ya ce daga baya kuma sai na ga al-sheikh shu'aibar al-arnaut al-muta'awin ma al-akh abdul qadir ala al-intiqad al-mardud alayhi bima taqaddama min at-tahqiq alladhi qad la yujadu fi ghairi hadha al-makan yace bayan da ne wancan dogon bayani sai kuma na ga al-sheikh shu'aib al-arnaut wanda kamar yadda na faɗa muku shine ya taya abdul qadir akan wancan ainihin intiqadi da suka ce su ne wa albani ko wanda ainihin albani ya gama musu raddi a kai da kuma wancan bayanai da ya gama ya ce bayanan da yake mai yiwuwa in ba a wannan wurin ba ba za ka sake samun su ba sai ce sai na ga shi wannan ga wannan bayani da ne madadin a ce in sun karanta ai sun gane dalilin da yasa na kifa dan bukhari ko amma sai na ga wannan malami shi shu'aibul arnaut kenan ba ɗayan ba abdul qadir wanda ya taya wancan faqat tajahalahu sai na ga ya jahilci wannan ma'ana yayi kememe shine tajahul wato ya sani amma sai take sanin ya yi ƙememe walam yastafid minhu shay'an bai amfana da komai cikin waɗannan bayanai ba fi ta'aliqihi ala kitabi sharhi sunna akan ta'aliqin shi da yawa ainihin littafin sharhu sunna ainihin a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da tamanin da biyar lil bagawi na yi muku bayani akan wannan littafi sharhu sunna littafi ne al-imam al-bagawi ya rubuta shi littafi ne na fiqhun hadisi al-imam al-bagawi babban malami ne yana da tafsiri yana kuma da littafai to daga cikin littafan akwai littafi sharhu sunna zai kawo hadisi da isnadin shi ya bayani akan ingancin hadisin sannan ya kawo mazhabobin malamai wannan littafi mujalladi goma sha biyar ne aka buga shi to wannan littafi shi shu'aibul arnaut da zuhairu shawish mai maktabul islami sun haɗu sun yi ta haƙiƙin littafin albani ya ce sai na jahilci wannan bayani haisu aqarrahu ala tashihihi hadisi abi huraira al-ma'lul yayin da na ga shi wannan shu'aibul arnaut ya inganta wannan hadisi huraira mai illa bi shahadati man taqaddama min al tare da cewa manyan malamai waɗanda muka gabatar su da kansa sun yi shaida cewa wannan hadisi yana da illa ko amma kuma sai na ga shu'aibul arnaud ya kau da kai ya kawo kawai cewa ainihin ai wannan malami a abdulkadir arnaud ya ainihin ingantar da hadisin kaga di ya kau da kai game da zantuttukan malama kaga yanzu in shi yana ganin yayi haka ne dan ya rena albani ko to shin albani kadai ya rena ko kuwa ya rena hadda waɗancan manyan malaman su abubakar annai saburi da alhafiz bagdadi hadda su ya ce wa ma zaka ya ce babu abin da ya ja shi wannan ainihin shu'aibul arnaud yayi haka illa likai la yuqala innahu istafada min al-albani kawai yaya haka ne wai dan dai ka a ce ai ya fa'idantu daga albani abin da yake jan su kenan kawai wallahi har waɗannan namu yan bid'an daga cikin yan kungiya da yan ɗariƙu za mu faɗi abu sai su yi musu su yi musu su tashi su yi musiba a masallatansu daga baya sai su zo suna son su tabbatar da abin suna kwana kwana wai dan kar a ce su ma sun dace da mu to wacce bid'a ta wuce wannan wannan son zuciya ya wuce wannan yanzu kun manta abin da 'yan ɗariƙa suka rinƙa a farkon da aka fara da'awar sunna idan ka aje gemu sai su ta maka shigantaka idan matanmu suka sanya hijabi sai su ta musu shigantaka to daga baya kuma sai gashi sun zo saɗaɗaf saɗaɗaf saɗaɗaf sai kuma suna aje gemu saɗaɗaf kuma suna ɗage wando saɗaɗaf suna ainihin yin me suna barin matan suna sanya hijabi jama'a mun fahimci wannan da kyau a lokacin da muka zo mas'ala dangane da jilsatul istiraha yau shekara hudu da suka wuce kenan 1994 muna nan da kaset ɗin a wurinmu sai 'yan ƙungiya suka fito suka yi ta suka a kai wani ma ya je ɗauko nailul autar limamin juma'a ne ya zo ya karanta a masallacin juma'a yana karatun bai san mai nailul autar raddi yake mishi ba tunda bai iya larabci ba kuma limamin juma'a na ƙungiya a 9 ni ina zaune yana karantawa yana karantawa baya fassarawa daidai irin haka ake ta wannan karatun irin haka ake ta mana hudubobin juma'a da na idi fa da sallar roƙon ruwa abin da kake karanta kai kanka baka san abin da kake karanta ba don haka wasalin daidai kai ba daidai kai ba oho dai tunda ka san waɗanda ke sauraron ka su ma ajhalu minka sun fi ka jahilci shikenan sai a tafi a haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to lokacin nan suka gama raddin su game da jilsatul istiraha daga baya kuma da suka zo suka tabbata ta tabbata sai suka ce to a nafila ne muka ce to ai dama haka kuturu ya faɗa da ya ga mai kyasi ya ce da haka muka fara haka dai bahaushe ya ce ko eh to wai to yanzu dai ba zai za a ce ƙarya bane amma dai a nafila ne a wutiri muka ce to a hankali dai ku dai ƙara karatu dai jama'a mun fahimci wannan to don Allah ku aje wani da ya karantar mana ku kawo ku ce kai gashi jama'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai kai fada da shedan shedan ne inna ma zalikumu shaytan shedan ne ga gaskiya ka ganta kabita sai ya ce a to za a ce kai ma dalibin wani ne za a ce kai ma dalibin wani ne wannan irin bala'i ya wuce wannan gaskiya ta zo daga iblis abu huraira ya zo ya ce ya manzan Allah wannan mutum da na kama ya ce in na karanta ayatul kursi zan samu tsari daga gare shi shi da zurriyar shi manzan Allah ya ce maka wannan shaidanin aljani ne ya ce gaskiya ya gaya maka ko da yake shi makaryaci ne wani adalci ya wuce wannan gaskiya ya faɗa ayatul kursi na maganin shaidanu amma shi kamtun da iblishi ne makaryaci ne to kai haka mana kai ma amma yadda ka ƙi wana kuma ka ƙi gaskiya ka zama ba yahude kenan ku je ku karanta tafsirin malam bakar mahamudu gumi mana inda yake fassara wannan aya walan ma ja'ahum kitabun min indillahi a wata ayar kuma walan ma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun ko musaddiqan lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به sai Allah ya ce fala'anatullahi alaman alal kadhibin kafin annabi Muhammad ya zo malaman Yahudawa yawo suke suna cewa maguzawa idan Allah ya kawo annabin ƙarshen zamani za mu haɗu mu yaƙe ku mu kashe ku mu kafa gwamnati jabiru ya ce haka suke gaya mana lokacin mu muna maguzanci ya ce da manzan Allah ya iso madina ya ce ni da kaina nake bin malaman yahudawa ina cewa ku ji tsoron Allah ku ne fa kuka ce mana in ya zo za ku yadda da shi ku haɗu ku karkashe mu yaya aka yanzu aka juye mu muka yadda ku kuka ƙi yadda to wallahi abin da ya faru kenan shekaru goma sha takwas ashirin da suka wuce in sun hau duro suna wa'azi mai suke cewa wasu yara suna nan za su zo ba ragayya dangane da sunna ko mu muka kauce za su wance kalar da mu kaga falan ma ja'ahum ma arafu sun riga sun san da zuwan amma sai suka kafircewa abin dan me hasadan min indi anfusihim saboda kadai hasada kuma me ya ja hasadar yahudawan suka ce gaskiya ne mun sani gaskiya ne annabin gaskiya ne shi amma babu abin da ya sa ba za mu bi shi ba sai dan ba daga cikinmu ya zo ba ba yahude da ke ganin in ya ci dukiyar balarabe ya ci banza kuma yau a ce ba yahude ya koma yana bin balarabe a wajen addini suka ce fofo ba za ta yiwu ba abin da kawai ya hana su su yadda kenan abdullahi ibn salamin iyayen shi da kakannin shi malamai ne cikin yahudawa a lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo sai je musulunta saboda duk alamomin da kakan shi ya karanta mai dangane da annabi ya gansu sai ga to me yafi zaman lafiya mu ba da kai mana musulunci ya hau a zauna lafiya sai musulunta sai ce ya rasulallahi yahuda da ka gansu mutane ne masharranta innal yahuda qaumun buhut masharrantan mutane ne in alimu bi islami in suka san na musulunta wallahi za su yi min sharri da za su bata ni ba za ka ganni da daraja ba amma tsakani a ɗaka ka kira ni ka kira su ka nemi bayani a wurinsu dangane da ni ka ji me za su ce don kar su ji labarin musulunci na su zo su lalata ni a wurinka sai annabi ya ce shiga ɗaka sai aka saki labule ya kira malaman Yahudawa ya ce ya ma'ashar al-Yahud ma taquluna fi ibn salam Abdullahi ibn salam me za ku ce game da shi suka ce sayyiduna ibn sayyidina ibn sayyidina shugabanmu ne shehu ne uban shi ma shehunmu ne kakan shi ma shehunmu ne manzo Allah ya ce me za ku ce in aslama in ya musulunta sai suka ce hashahullahu an zalika Allah ya tsare shi ina bai dace da ya musulunta ba yana jin an faɗi haka sai ya fito ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annahu rasulullah sai suka ce sharruna ibnu sharrina ibnu sharrina to yanzu dan Allah da a ce tun farko suka ji haka ba tun farko za su ce sharruna ibnu sharrina ba suka ce ai masharranci ne uban shi ma masharranci ne kakan shi ma masharranci ne to don Allah wacce irin kiyayya ce haka ake nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yahudawa su ki annabi Muhammad kuma kai ka kafa kungiya ka ce za ka yi sunna wani yazo ya ce annabi Muhammad kuma ka ce baka san shi don Allah me ya maka dan bai shiga kungiyar ka ba kawai laifin da ya maka kenan saboda Allah kai fada da sunnar Muhammad manzon Allah saboda baka san wani wallahi wannan matsala ce da ya kamata ka rufa kanka a ɗaka ka fashe da kuka san bai kamata ba wallahi ka yi yaƙi da shaidan duk inda za a markaɗa ka je ka karanta littafin albidayatu wa nihaya ta alhafiz ibnu kafirin yana ba da labarin ibnu taymiya yace babu yan kungiyar da ba su zuwa gaban shi sai karatu yan ɗariƙu ne yan shi'a ne har kiristoci sai su zo suna sauraron karatun ibnu taymiya saboda zaka zo ibnu taymiya ya karantar da kai littafin fiqhun mazhabinka abin da kai baka taba ji ba a fiqhun mazhabinka ibnu taymiya ya san shi ga sunan sa al-imam abu hayyan al-andalusi mai tafsirin baharul muhit sai da ya karatu hannun ibnu taymiya amma kuma ash'ari ne a wajen aqida amma sun ga cewa wannan malami da yake da ilimi dan bai shiga cikin tawagan mu ba mu ce ba za mu zo mu karatu wurin shi ba mu muka yi asara shi bai san da mu ba sai suka je suka zauna suka yi karatun a gaban shi to wallahi ba karamar bata ba ce ku zo kuna sukar sunnan manzon Allah saboda ɗai wai wani bai shiga kungiyar ku ba wai laifin da ya muku kenan ya kamata sai ku binciki tarihin mu irin mu ni da irina gaba ɗaya tarihin mu gaba ɗaya irin mu a musulunci ya nuna ba mu shiga kungiyar kowa duk wanda yake salafi ne baya kafa kungiya kuma baya shiga kungiyar kowa makaranta salafiya suke karanta duk abin da za su yi sai su yi a karkashin wannan makarantar wa'azi za su yi menene za su yi duk abin da za su yi a karkashin wannan makarantar za su yi haka ibnu taymiya ya kafa wannan makarantar makaranta haka manyan malamai so kafa wannan makaranta sai aka ga an sa darul hadith darul hadith hadisi a ce hadisi amma komai za a zo ana karantawa a wannan makarantar ga sunan manyan malamai ne fiye da shekara ɗari muna ba ku labari kullum a ƙasar ainihin indiya salafiya suka zo sai da suka yi aljami'atu salafiya ka ji sunan ƙungiyarsu ba wata ƙungiya suka kafa ba duk abin da suke gabatarwa a duniyar musulunci a ƙarƙashin wannan jami'a ne kuma ba wai hadisi suke karantawa da fiqh da larabci kawai ba suna karantar da kowane irin ilimi har ilimomi na boko sciences ne darussa ne na art duk suna karantarwa a ƙarƙashinta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ka kwantar da hankalinka ƙungiya in kana sauraron wata ran zamu ce ga sunan ƙungiyar mu har mu mutu in kana sauraron zamu zo mu shiga ƙungiyarka har mu mutu ba ƙungiya mu mu shiga ba kuma zamu zo mu shiga taka ba amma mu dai abin da muka sani shine muna duban meye manufar mutum manufar shi shine zai bi Allah zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kyamar bid'a to duk inda yake mu sai mu ce tafiyan mu ɗaya da shi ba za mu ɗauki zafi a kan shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine sai malam yake cewa wai ya yin wannan ne kawai dan dai kada a ce ya amfana daga albani wala Allah nashiral kitabi sahibal maktabil islami lam yatanabbah li hadha tajahul ya ce to mai yiwa kuma shi mai almaktabul islami zuhairu shawish kenan wanda yake buga wannan littafi na sharhu sunna mai yiwa bai faɗaka ga wannan ƙememe da shu'aibul arnaut yayi ba wa illa in kuwa da ya faɗaka lazimahu ma'ahu ismu katmanil ilmi to shi ma lallai ne kenan zai ainihin samu laifi na ɓoye ilimi tunda waccan magana da wancan malami ya zargi akai an bayyana ga yadda take ya ki dawowa ya ɗauki wannan nasiha to wanda ya gani ya shiru ya ci gaba aka ci gaba da buga littattafai akan haka ma'ana shi ma ya tarayya da shi kenan akan wannan tarayya wajen samun ilimi tunda shi Zuhair Shawi shine yake buga wannan littafi na Sharh Sunna li'annahu ishtaraka ma'ahu fi tahqiq al-kitabi kama ja'a fil muqaddima yace domin shi Zuhair Shawish ya taya Shu'aib al-Arnaut wajen ainihin wato buga wannan littafi yace domin shi kanshi wannan ainihin wato malami Zuhairi Shawish wanda yake da Al-Maktabul Islami din ya ainihin taya shi Shu'aib Al-Arnaut wajen buga wannan littafi da tahqiqin shi na sharhu sunna kamar yadda yazo a cikin shimfiɗar littafin wa kama huwa matbu'un alal wajhi al-awwal min kulli ajza'il kitab yace kuma kamar yadda haka yake a buge a dukkanin juza'ai na wannan littafi sharhu sunna din duk bugun da ka gani duk mujalladin da ka gani sai kaga an sa sharhu sunna lil imam al-baghawi tahqiqi Zuhair Shawish wa Sheikh Shu'aib al-Arnaut to ashe kaga ya karanta kenan ya gani ɗaya kenan ashe shi ma gangancin ya raka shi ne wajen wancan kemema kenan yace wa illa in kuwa yace ainihin bai gani ba to kana tahqiquhu mujarradud di'ain to wannan tahqiqi da yace kawai dai yayi da'awa ne kawai wato dai ya ce ya yi ta hakikin ne ya taya shi ne amma ba abin da suka yi ta hakikin kawai dama wasu haka suke ba su karanta komai a littafin ba kawai sai dai a je a rubuta sunansa a ce wai su suka yi ta hakiki kai ya kai ma akwai wasu waɗanda suke fa ba sai na faɗi sunansu ba sai ran da munasaba ta kama idan wani ya je ya ta hakikin littafi kamar ka ɗauki bulogul maram ka yi aiki a kan shi sai su zo sai su ce ka siyan musu miliyan kaza in ka siyar musu sai su ce to za su je su rubuta su ne fa suka yi ta hakikin wai sun sai malanta ne kamar wani ya rubuta littafi sai wani ya ce to wani ka siyan min da asalin littafin tun kan a buga shi dan haka in aka je wurin bugawa madadin a sa littafi kaza kaza rubutun wani sai a sa rubutun wani shi ma sai a ce ai babban malami ne alherin Allah ya kai mishi wa hina izin a shekul albani ya ce to in kuwa haka ne fala adri wallahi yace na rantse da Allah ban san ayyul ismaini akbaru wannan zunubin yafi girma cikin zunuban guda biyu shin ya gani yayi kememe wannan zunubin na yin kememe din ya ga kuskure yayi kememe shi yafi ko kuwa yace yayi ta haƙiƙin littafi kuma bai yi ba ƙarya ƙaryan malanta wanne yafi yace to ban san zunubin da yafi girma ba to dan haka sai aji alamar tambaya da kuma alamar motsin rai ko yawwa Allah shiryar da mu to jama'a kun ji wannan kenan wannan mas'ala kamar yadda na gaya mana gaskiya tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske yanzu wannan misali da ashekul allamatul albani ya buga mana na nuna maka kenan ashe sahihul bukhari lallai dai ingantaccen littafi ne amma ashe kuskure ka iya faruwa a cikin shi to wannan yasa zan tsaya zan yi wannan bayanan ni kuma nawa da kuma kawo waɗannan nawa dalilan wato sahihul bukhari dai bayan alkur'ani a wurin mu musulmi ahli sunna to babu littafin da yake sama da shi don haka malam abdullahi gwandu a cikin littafin shi mai suna irshadul qari mun gane sirajul qari sunan littafi ne sirajul qari ya rubuta wannan littafi ne don ya kawo tarihi da tsari da ilmomi da ke cikin sahihul bukhari wannan littafi da malam abdullahi gwandu ya rubuta shi ya rubuta shi a waƙe ne ya ce sahihuhu ba'adal qur'ani afdalu كل كتاب وبه المؤول كتاب سيد الورى والذاب عنه بما يقوله الكذاب yace sahihul bukhari bayan alqur'ani shine littafin da ke biye da shi yace kullu kitabin wa bihil muawwalu kowane littafi ya kai ya komo to dai makurashi dai tana bukhari sai dai yace rawahul bukhari rawahul bukhari yace wannan littafi bukhari ya rubuta shi ne dan ya tace sunna da shirya ta fiyayyen halitta annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kuma sannafahu fil masjidil harami fil masjidil harami Buhari ya rubuta wannan littafi ne a masallacin Ka'aba inda maqami Maulidil Kiram yace a inda aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato wani bangare na littafin Buhari ya rubuta shi anan saura kuma ya rubuta a can garin su ainihin kasar Bukhara dake ainihin kusa da Turkistan a can kasar Rasha to wannan magana ta malam abdullahi gwandu haka take to sai dai wata maganar kuma kwatankwacin wannan wanda an samu saɓani tsakanin malamai wanda littafin ya fi inganci tsakanin bukhari ko muslim amma wannan matsalar ta zo ne wurin malaman magarib malaman ƙasashen andalus su ne suka kawo wannan matsala daga baya don haka wani malami sai ya ce ta shajara qaumun fil bukhari wa muslimin لدي وقالوا أي ذين تقدما فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم yace malamai sun yi sabani a gabana wannan yace bukhari ya fi inganci wannan yace muslim da naga jayayya ta yi jayayya sai nace ku tsaya in raba muku gaddama yace wajen inganci dai kan bukhari ya fi amma wajen tsara littafi to muslim ya fi domin bukhari sai maimaita hadisi ɗaya so goma ko so goma sha biyar don haka sai ka nemi lafazin hadisi a nan inda kake tsammani ba shi sai ka tashan wahala amma muslim in yace babin kaza ko da yake muslim bai yi babi ba duk inda kaga babi cikin sahih muslim imamun nawawi ne yayi shi muslim inda yace kawai ainihin da yace bismillahir rahmanir rahim yayi muqaddima shi sai ya haujero hadisan ana cikin kitabul imani sai dai ka ji kuma an shiga kitabul salati sai dai ka ji karatu ya canza kuma an shiga zakka ko azumi ko makamancin haka to shi duk inda ka ga an shiga babin zakka to duk hadisai game da zakka sai ya gama kure maka su anan to ba za ka sake samu ya maimaita a wani wuri ba to amma bukhari sai ya ce maka babin zakka anan sai ya kawo maka wani hadisi hadisin da kake ga kai ya kamata a kawo shi anan sai kuma ya je kai maka shi can wani wurin misali yanzu aka ce salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam mai wa sai ka je ka duba babin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai imam bukhari sai ga ya kawo maka salatin annabi sai ya kawo maka a karkashin falala annabi ibrahima sai ka zo kana ta neman hadisin a wani wuri wannan hadisi yana can karkashin babin falala annabi ibrahima ya ce domin hadisin salatin annabi yana nuna falala annabi ibrahim don mutumin duk da darajar shi ta kai har a ce allah ya yi ma annabi muhammadu daraja irin tashi kai wannan mutum falala shi ta kai sai ce don haka wannan salati na annabi yana nuna falala annabi ibrahim jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to don haka wannan malami ya ce to yadda ya raba gaddama kenan bukhari ya fi inganci muslim kuma ya fi ainihin tsari da sauƙin karatu to wannan bayani shine nake so zan karanto mana kamar yadda na fara faɗi a ɗazu akwai ta haƙiƙi da tahrijin hadisai da shi a shekul allamatul albani yewa littafin al'aqidatu tahawiyya sharhin aqidatu tahawiyya shi ma albani yana da nashi sharhin da ya juz'i haka to sai kuma ya dauki wannan tsohon sharhi ya mishi takhrijin hadisan to a shimfidar wannan sharhi ga abin da albani ya faɗi dangane da darajar bukhari da muslim sai a shekul allamatul albani ya ce wasu sahihani huma a sahul kutubi ba da kitabillahi ta'ala bittifaqi ulama muslimina min almuhaddisina wa ghairihim ya ce sahihul bukhari da muslim su ne littattafai da suka fi inganci bayan ainihin littafin allah wannan kuwa malaman musulunci duk sun haɗu akan haka min almuhaddisi na wa gairihim tun daga kan malaman hadisi har waɗanda ma ba malaman hadisi ba faqadim ta za ala gairihima min kutubi sunna bi tafarrudihima bi jam'i asahhil ahadisi sahiha yace waɗannan malamai guda biyu bukhari da muslim sun samu daraja ta kasancewar sun kadaitu da tattara hadisai mafiya inganci wa tarhil ahadisi da'ifa da kuma watsar da hadisai masu rauni wal mutunil munkara da kuma zantuttuka waɗanda suke marasa ma'ana to zu bukhari da muslim sun fifi sun samu fifiko akan sauran malamai akan haka amma ina son ka fahimci cewa fa bukhari da muslim ba wai suna nufin cewa sun tattara dukkan hadisai ne masu inganci ba kawai a suna nufin sun tace iya waɗanda za su tace jama'a an gane wannan da kyau ko a bisa wasu sharuɗa da suka sa in ba haka ba za ka ji turmizi ya ce bukhari ya inganta hadisi kaza amma sai ka duba cikin bukhari baka gani ba ma'ana turmizi ne ya tambayi bukhari hadisin ya inganta amma ingancin shi bai kai sharaɗin da ya kamata bukhari ya kawo shi a wannan littafi nashi a sahih ba don haka sai ka ga babu shi a ciki don haka sai malam ya ce ala qawaida matina su bukhari da muslim sun yi wannan aiki nasu ne a bisa ka'idoji masu ƙarfi wa shurutin daqiqa da kuma sharuɗa waɗanda suka bi su dalla-dalla wa qad wuffiqu fi zalika tawfiqan baligan kuma sun samu Allah ya datar da su dacewa matuƙa lam yuwaffaq ilaihi man ba'dahum mimman naha nahwahum fi jam'i sahih malaman da suka biyo bayan su Bukhari da suka zo suka ce za su yi aiki irin na su Bukhari su ma su tattara hadisai sahihai to Allah bai sa sun dace kamar yadda su Bukhari suka dace ba kabin Khuzaima kamar al-Imam Ibn Khuzaima shi ma ya ce hadisan littafin shi duk sahihai ne to sai Allah bai sa ya dace kamar yadda su Bukhari suka dace ba wa Ibn Hibbana da Ibn Hibbana wal Hakim da al-Imam al-Hakim shi al-Imam al-Hakim ya ce hadisan da suka cancanta Bukhari da Muslim su kawo ba su kawo ba su kuma shi ya biya tattara to duk sai ya zama waɗannan malamai da su da makamantansu ba su dace ba wa ghairihim da ma waɗansu malaman daban hatta sara urfan amman أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما har ma abin ya zama al'ada wadda ta game tsakanin malamai baki ɗaya da ɗaliban ilimi cewa idan hadisi ya zama bukhari da muslim suka fitar da shi ko kuma bukhari ya fitar da shi ko muslim faqad jawaza al-qantara to ya ƙetare ainihin gada wa dakhala fi tariqi sihhati wa shiga cikin ainihin inganci da aminci wala raiba fi zalika الشيخ العلامة المحدث الألباني يتي باب شكا أكن هكا حديث إن دي زوج كم بخاري كو مسلم تو يا كيتر عينهن غدا يا يا إيرا وأنه هو الأصل عندنا كما هكا الأمر يكي أورم موسى محمد ناصر الدين الألباني أما سي ألباني يمر مزي يتي دكي وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في الصحيحين هو بمنزلة ما في القرآن ba fa muna nufin cewa duk wani harafi ko wani lafazi ko wata kalma da ta zo cikin Bukhari da Muslim to fa matsayinsu ɗaya a wajen inganci kamar yadda ya zo a cikin Alƙur'ani ba ya kamata ka fahimci wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wajen ingancin Ƙur'ani to ka ce haka yadda ainihin hadisi ya zo a Bukhari to ba haka fa muke nufi ba sai ce to kuma nan ni kuma barin tsayan bayani karka rudu akan wata magana da nakan yi wani lokaci cewa wajen ƙarfin hujja yadda qur'ani ke da ƙarfin ya kawo doka haka hadisi yake da ƙarfin ya kawo doka in ya inganta wannan magana ta bata saba wannan ba domin wannan magana tana nufin da a ce Allah zai ce a yi ainihin sallah a qur'ani sai hadisi ya zo da wata siffa ta sallah wadda ba ta a qur'ani to ba za ka ce tunda dai mu ba mu samu a qur'ani ba ba za mu yadda ba a'a kamar yadda Allah ya ce a yi sallah a cikin alqur'ani a cikin hadisi kuma aka ga annabi yana yin tahiya a cikin hadisi aka ga annabi ya karantar da salati to wannan aya da ta ce a yi sallah to yadda ka ji karfinta to haka karfin umarni da ainihin salati din nan yake kuma da ya zo a cikin hadisi amma karfin inganci fa to wannan kuma qur'ani yana ainihin sama da hadisi ko da hadisin nan ya inganta ya zo cikin bukhari da muslim sai ya ce la yumkin an yakuna fihi wahamun aw khata yace kada ka dauka kuma mun dauka cewa ba zai yiwu a samu wani rudani ko kuskure fi shay'in min zalika a cikin wata kalma ko lafazi ko ainihin wani harafi na bukhari ba min ba'dir ruwat wanda yake zai faru daga wasu masu riwaya jama'a an fahimta kar ka dauka tunda mun ce sahihul bukhari ga matsayin shi wajen inganci to kar ka dauka darajar shi ta kai ingancin alqur'ani yadda yake babu wani kuskure da za a samu wani mai riwaya yace kalla ka saurara da kyau ba haka abin yake ba falasna na ataqidu al-ismata li kitabin ba'da kitabillahi ta'ala aslan yace mu ba shi cikin aqidan mu cewa wani littafi tsararre ne daga kuskure bayan littafin Allah littafin Allah alqur'ani kawai shine tsararre daga kuskure ya afka cikin shi a cikin littattafan Allah ma fa Qur'ani ne kawai in ba haka ba sauran littattafan Allah gaba ɗaya Allah bai sha alkawarin zai tsare su ba dan haka suka fada cikin rikici kamar Attaura da Injila da sauransu Qur'ani ne Allah yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna lalle mu muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu tsara abun mu to wannan kam to ba hafa haka ainihin duk hadisin da yazo a cikin Bukhari yake kamar yadda Qur'ani yake ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana za a iya samun kuskure faqad qala al-imam shafi'i to amma kafin mu tafi da nisa karka ji an ce zai yi a samu kuskure a cikin sahih al-bukhari kuma ya shiga cikin tunaninka kamar yadda yan shi'a suke kawowa cewa to ai bukhari ma akwai kuskure to albani zai zo ya ishara akan wannan magana kamar yadda zindikai waɗanda ainihin yahuda suka karantar da su suke kokarin su kawo wannan rudani a abinda wannan magana take nufi ai duk abin da ya zama mutum ne zai tsaya ya tsara shi ya rubuta shi ba mamaki a samu tuntuɓan harshe ko tuntuɓan alƙalami ko kuma kuskure daga kwakwalwa ko to amma qur'ani da ya zama kai tsaye daga Allah yake sai Allah ya ce walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira da a ce qur'ani ba daga Allah yake ba to da an samu sabani mai yawa wannan shine mafhumul muwafaqa a usulul fiqh mafhumul mukhalafa na wannan magana ta Allah shine ashe da a ce qur'ani ba daga Allah yake ba fa da an samu ainihin rikici da yawa to tunda daga Allah yake fa to ba rikici kenan shine mafhumul mukhalafa na magana mafhumul muwafaqa tunda daga Allah yake to babu rikici mafhumul mukhalafa da ba daga Allah yake ba da an samu rikici jama'a an fahimci wannan da kyau ko to saboda haka malam sai ya ce faqad qala al-imam shafi'i wa ghayruhu al-imam shafi'i da shi da wani malamin suka ce aballahu an yutimma illa kitabahu Allah bai yadda ya tsara wani littafi ya zama cikakke babu kuskure ko daidai da ɗarso ba sai littafin shi alkur'ani don haka wala yumkin an yadda iya zalika ahadun min ahlil ilmi daga cikin malamai babu wanda ya isa ya ainihin yi da'awar haka mimman darasul kitabai ni dirasata tafahumin malaman da suka tsaya suka karanci sahihul bukhari karatu suka yi mishi karatu irin na tsintar kwarkwata suka fahimce shi ba zai yiwu fa su ainihin yi da'awar cewa babu kuskure ko kwaya ɗaya ko a wani harafi ko kalma da ya faru a bukhari ba wata dabburin malaman da suka yi wa bukhari karatu na lura ma'ana ba ta'assub tare da watsar da ta'assubanci ka dai riga ka tashi dama iyaye da kakanni malamanka da shehunanka sun gadar maka cewa bukhari sahihin littafi ne to wannan daidai ne to abin da ake so in dai kai ka tsaya ka yi karatun sahihul bukhari ka watsar da irin wannan tunani da ya riga ya ratsa kwakwalwarka to ba zai yiwu ka ce fa babu kuskure ko da na harafi a cikin bukhari ba ka watsar da wannan ta'assubancin abin da ya riga ya shiga kwakwalwarka wa fi hududil qawaid al ilmiya al hadisa kuma malamin da ya zama yayi nazarin sahihul bukhari a bisa ka'idoji na ilimin hadisi lal ahwa'i shakhsiyya ba wai kawai irin na son zuciya ba kamar yadda ainihin muka karanto ghazali ko muhammadu ghazali yadda yake ganin shi hadisi sahihi a wurin shi shine wanda ya daidai da ainihin tunanin shi wanda duk ya saba tunanin shi wannan ba sahihi bane to mutumin da ya watsar da ta'assubanci ya watsar da son zuciya awis saqafatil ajnabiyya ko kuma wayewar kai irin wadda take ta bare wadda take irin ta yahudawa yahudawa a tasu wayewar kan sun ce ai su babu wata hanya da za a ce za a tabbatar da wannan qur'ani ya inganta ko hadisi sai dai wai abu maganar da ta zo a cikin wannan aya idan maganar nan daidai ce to wannan aya daidai ce Allah ne ya faɗa idan maganar nan ta saba wa kwakwalwarsu to wannan rikici ne in wannan hadisi daidai ne to daidai ne in ya saba wa kwakwalwarsu to ba daidai bane to kaga dama ga zali kamar yadda muka kawo tarihin a can baya ko dama irin su suka karantar da shi kaga daga nan ya tsotso kenan a shekul albani ya ce to in dai ba mutum ya karanta sahihul bukhari da son zuciya ba ya zan ya karanta shi ne da tsoron allah kuma yana da ilimi sannan kuma ya watsar da ainihin tunani irin na waɗanda ba musulmi ba anil islam wato tunani wanda yake bare ne daga musulunci wa qawaid ulama'ihi ya zama kuma wannan mutum ya ainihin watsar da musulunci ya watsar da ainihin ka'idoji na malaman musulunci to wannan in yi wa bukhari irin wannan karatu dama zai zargi bukhari cewa akwai rigingimu da yawa don haka za ku ga waɗannan 'yan shi'a sai su fito su sai ai waɗannan hadisai akwai rigingimu da yawa wasu kuma waɗanda za ka same su malamai ne amma ba malaman hadisi ba waɗannan maganganu na albani gaba gaba ne fa wasu malamai ne ba ta asubancin tare da su amma ba malaman hadisi bane don haka suka karanta sahihul bukhari suka ji ainihin wani hadisi a cikin sahihul bukhari ya saba wa wani abu da ya shiga cikin tunaninsu to zai ce to wannan hadisi su kan ba su yarda da shi ba zan buga misalin wani babban malami a kasar nan yana karantar da sahihul bukhari sai ya zo kan wani hadisi da wani sahabi ya ba da labari a lokacin da ainihin Allah ya yi bayani dangane da Yahudawa manzon Allah ya yi bayani dangane da hukuncinsu cewa Yahudawa a cikin shari'arsu idan sun yi zina to jefa mutum ake sai wani sahabi ya ce ai kuwa ya iya tunawa lokacin yana bama guje ya fita daji yana yawo ko yana farauta sai ya ga wasu birai gayya birai gayya guda sun taso wani biri namiji da mace ya ce sai ya tsaya ya laɓe ya ga mai zafi suka je suka kama waɗannan birai suka aje su gefe guda suka haƙa rami suka saka su sai suka bar iyakar wuyan waɗannan birai sai suka sa dutse suka yi ta jifan su sai da suka kashe su to wannan sahabi da ya musulunta sai ya ji ashe Allah ya taɓa shafe wasu birai wasu yahudawa sun zama birai wasu sun zama aladai kuma a cikin dokar yahudawa mazinata jefe su ake da ya ji haka sai ya tabbatar da ya taba ganin haka kaga wato ya ga abin da ya gaskata mai waɗannan abubuwa da ya ji a musulunci kenan to wannan malami da yake ba malamin hadisi bane da ya karanta wannan sai ya ce kai wannan hadisi ba daidai bane to kaga wannan bai karanta sahih bukhari ala hududil qawaid al ilmiya al hadisa ba dan haka ba irin shi ake magana ba jama'a mun fahimci wannan don haka wannan magana kowace gaba daga cikinta to tana da ainihin abin lura kamar irin su gazali kuwa sun karanta ne da son zuciya kamar irin su ahmad amin kuma sun karanta ne a bisa as-saqafatil ajnabiyya anil islami wa qawaid ulama'ihi to duk waɗannan albani ya ce ya zama ka karanta bukhari ba da irin manufar da waɗannan suka karanta ba sai ya ce to in dai mutum ya karanta bukhari a ka'idoji na ilimi to lallai ba zai iya da'awar cewa duk abin da ke cikin sahihul bukhari babu kuskure ko kwa ɗaya ba jama'a an fahimci wannan da kyau ko sai ce fa hadha masalan hadithuhuma allazi akhrajahu bi isnadihima an ibn abbas albani zai buga maka misalin hadisi kwaya ɗaya ko biyu misali na daga cikin hadisan da suke a cikin bukhari amma an samu kuskure yace misali ga hadisan da bukhari da muslim suka fitar da shi da isnadan su a cikin littafan su daga abdullahi dan abbas annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tazawwaja maimunata cewa manzon Allah ya auri maimuna wa huwa muhrimun alhali yana aikin haji to annabi ya hana mai aikin haji ya yi aure ko ya aurar ko a nema mishi aure in kana aikin haji bai halatta ka nemi aure ba bai halatta ka tafi aikin haji kuma ka bari a nan gida daidai lokaci kaza kana can kana aikin haji a daura maka aure ban an daura auren ya ɓaci aurenka da aka yi shekara 60 ko 30 da suka wuce in ka ji haka ne yanzu ka ji da kyau auren batacce ne sai matar ta jini ɗaya a sake sa sabon sadaki sai ainihin a sake ɗaura muku aure yanzu aure ya yi ‘ya'yanku da kuka samu shekaru 30 60 ‘ya'yanku ne na halar za su gaje ku ba shegu ba ne kuskure ne ya faru kana aikin hajji ka bar sallahu nan ko kana can kana umara ka bar sallahu nan a ɗaura maka aure bai halatta ba jama'a bai halatta kana aikin hajji kai aure ba bai halatta ka aurar ba ka wakilci wani ko kai wa wata walittaka duk bai halatta ba jama'a an fahimci wannan to sai ibnu abbas ya ce manzon Allah ya aure maimuna a lokacin yana aikin hajji to wasu malamai da suka zo sai suka ga kamar yadda muka faɗi ɗazu kuskurantar da hadisi a cikin bukhari abu ne mai wahala don haka sai suka ce to suna ganin khususiya ce wancan hani da annabi ya to da shi kenan shi ya halatta mun fahimci wannan da kyau ko sai a shekul allamatul muhaddis al-albani ya ce fa inna min al-maqtu'u bihi abu ne wanda yake yanke annahu sallahu alaihi wa alihi wa sallama tazawwaja maimunata wa huwa ghairu muhrim muhrimin manzo Allah tabbas ya auri maimuna ne ba yana aikin hajji ba sabata zalika an maimunata nafsiha wannan ya tabbata daga ita kanta maimuna ita amarya ita ta ba da labari wa sahibul baiti adra bima fiha mai ɗaki shi ya fi kowa sanin inda yake mishi zuba ita amaryar ta ce annabi ya aure ta ba yana aikin hajji ba sai ibnu abbas wanda yake yaro ne dan karami wata ran ya zo ya kwana ɗakin ta kamar dan zaman ɗaki shi ya ba da labarin cewa annabi ya aure ta a halin yana aikin haji to magana amarya za a ji ko ta dan zaman ɗaki ta amarya kenan ai ba da wasa amarya take ba lallai dole ta jawabi mai kyau don haka sai malam yake cewa sabata zalika an maimunati nafsiha wannan ya tabbata daga ita kanta maimuna walidhalika qala al-allamatu al-muhaqqiq Muhammad ibn Abdul Hadi fi tanqihil tahqiq yace dan haka wani babban malami almajirin ibn Taymiyyah ne Muhammad ibn Abdul Hadi ya faɗi a cikin littafin shi mai suna tanqihut tahqiq a cikin ainihin juz'i na biyu takarda ta ɗari ɗaya da hudu fuska ta ɗaya wato littafin ba a buga shi ba a wancan lokacin yace wa qad zakara hadith ibn Abbas da ya faɗi wannan hadisi na ibn Abbas sai yace wa qad udda hadha min al-ghalatat allati waqa'at fi sahih ya ce wannan hadisi na ibnu abbas na daga cikin hadisan da aka ƙididdiga su cewa na daga cikin kurakuran da suka faru cikin sahihul bukhari sai ya ce wa maimunatu akhbarat anna hadha ma waqa'a maimuna ta ba da labarin cewa wannan bai afku ba wal insanu a'rafu bi hali nafsihi mutum kuwa shi yafi kowa sanin halin da yake ciki shi da kanshi ash-shaykhul allamatul albani yace unzur al-haditha ka je ka duba hadisin lamba ta 1037 min irwa galil fi takhrij ahadith manar sabil za ga cikakken bayani akan haka dangane da cewa lallai annabi ya aure ta ne ba ainihin yana cikin aikin hajji ba jama'a mun ji wannan da kyau to yanzu kun ji wannan bayanin kenan da ash-shaykhul allamatul albani ko to sai kuma bayani na gaba Allah ya shirye da mu mas'ala ce mai muhimmanci kamar yadda na gaya mana wato malamai sun zauna sun yi rubuce-rubuce dangane da kanikancin wannan hadisi da kuke ji wannan ilimi na kanikancin hadisi suna kiran shi ilimi na ulumul hadis ko usulul hadis ko kuma qawaidul hadis ko mustalahil hadis an rubuta littattafai da dama akan haka littafi mafi shahara da aka rubuta akan haka wanda ake ganin tabbas shine littafin farko a cikin ilimin hadisi shine ainihin littafin da aka rubuta a cikin karni na hudu wanda a sheikh abu muhammad abdurrahman ibn khallad arrama hurmuz ya rubuta shi mai suna al-muhaddithul fasil bainar rawi wal wa'i to daga baya malamai a takaice sun yi ta rubuce-rubuce a inda aka samu babban malami abu amrin ibn salahi ya littafi ya sa mishi muqaddima wannan littafi na muqaddima ta ilimin na mustalil hadith shine littafin da ainihin malamai suka fi dogaro a kan shi to malaman hadisi sun yi sharhin wannan littafi kamar alhafizul iraqi wasu kuma malaman sun mai da wannan littafi ya zama waƙe kamar shi kanshi al-iraqi kamar shi kanshi al-imam suyuti wasu kuma malaman sun mai da wannan littafi ya zama muktasar sun takaita shi kamar al-imam ibnu kasirin to wannan muktasar na ibnu kasirin shi yasa wa ikhtisaru ulumil hadith wannan ikhtisar ulumul hadith al-sheikh ahmad shakir wani babban malami a ƙasar masar yau shekarar shi arba'in da mutuwa ya yi wa wannan littafi sharhi wannan sharhi sai al-sheikhul allamatul albani ya ɗauke shi kamar shekara talatin da suka wuce sai ya mushi ta'aliki wannan ta'alikin da sharhin sai almajirin albani ali hassan ali abdulhamid al-asari sai ya ɗauke shi shi kuma sai ya mishi ta haƙiƙi zurriyatun ba'aduha min ba'dil kenan to wannan ainihin sharhi ko wannan ikhtisar ulumul hadith da sharhin Ahmad Shakir da ta'aliqin Albani da ainihin tahqiqin Ali Hassan Ali Abdulhamid ka gan shi nan shine aka buga shi a cikin mujalladai biyu riyal 55 suke sayar da shi a ƙasar Saudi Arabia to daga cikin mujalladi na farko ne zan zo in karanta mana wannan mas'alar don ka ji ina aka shiga ina aka kwana ina aka tashi da farko za mu fara karanta abin da shi al-imam ibn kafirin ya faɗa yace summa haka annal ummata talaq hadain al-kitabain bil qabuli sa'annan al-imam abu amrin mai littafin muqaddima ta ilimin hadisi ya ba da labarin cewa al'umman musulunci sun rungumi sahihul bukhari da muslim sun yarda da su siwa a harufin yasira in ban da wasu 'yan kalmomi kaɗan wasu haruffa kaɗan in taƙadaha ba'dul huffaz wanda aka samu wasu manyan malamai sun tsaya sun ci gyara akan waɗannan kalmomi da waɗannan haruffa da 'yan zantuttuka da suka zo cikin sahihul bukhari kaddara qutni kama al-imam dara qutni wa ghairihi da ainihin wani malamin ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما وقع فيها من الأحاديث daga baya sai ibnu salahi ya ce to tunda ku al'umman musulunci suka haɗu akan karɓan waɗannan littattafai guda biyu to wannan ya nuna duk hadisin da ya zo a cikin waɗannan littattafai ya inganta li'anna al'ummata ma'asumatun anil khata saboda al'umman musulunci Allah ya tsare ta daga ainihin ta haɗu akan kuskure dan haka fa ma zannat sihhatahu duk abin da al'ummar musulunci ta tsammaci cewa ya inganta suka haɗu akan haka to wajaba alaiha al'amalu bihi ya wajaba wannan al'umma ta musulunci su yi aiki da shi la budda wa an yakuna sahihan fi nafsil amri kuma ba makawa dole ne wannan abu tunda har suka haɗu akan yadda da shi to ya zama ainihin mai inganci al-imam ibn kasirin ya ce wa hadha jayyidun wannan magana mai kyau ce mai nagarta ce daidai ce shi ibn kasirin ya yadda da wannan jama'a mun ji wannan ko abinda ainihin ibnu salahi yake cewa al'ummar musulunci sun haɗu akan cewa bukhari da muslim sahihan littattafai ne duk abin da ya zo cikin su ya inganta sai dai wasu 'yan abubuwa kaɗan da ba a rasawa waɗanda ainihin malamai suka yi gyara akai kamar al'imamu dara kutuni waɗannan abubuwa da al'imamu dara kutuni ya gyara a kansu an samu ibnu hajirin ya ba da amsa akan wasu daga cikinsu a muƙaddima ta fatuhul bari wasu kuma da yake in ja hankalinka jama'a kafin a tafi da tsawaitawa sosai kasancewar an samu dan kuskure kaɗan a cikin sahihul bukhari da muslim kai ya rage wa bukhari da muslim daraja idan ka ko kaɗan kasancewar a ce maka imamu malik siqatun sabt tabbataccen malami ne gogaggen malami ne to yawan aka zo aka ce imam malik kuskure fa kar ya rage wa maliku daraja a idan ka ko kaɗan domin in kana ganin ba zai yiwu a samu kuskure cikin sahihul bukhari ba to ka mai da bukhari kamar matsayin littafin Allah kenan kamar qur'ani in kana ganin cewa ba zai yiwu a ce imamu malik ya kuskure ko kaɗan ba ma'ana ka mai da ainihin al'imamu malik ya zama kamar matsayin ya kubuta daga kuskure a'a don haka kasancewar malam wane babban malami ne dan an dan samu kuskure kaɗan to wannan fa baya sa darajar shi ta ragu kuma wannan bai sa a ɗauki wannan ya zama abin tutiya ai malam wane ma ya ce akwai kuskure a bukhari jama'a mun fahimci wannan ya kamata ka faɗaka da wannan da kyau don kar wata ran wani ya je yana ce muku ai wannan ma da yake karantar da ku ai shi kanshi ya ce akwai kuskure a Bukhari har wannan maganar da na faɗa kuma nake faɗe a yanzu ba ta rage min darajar sahihul bukhari a ido na ba ko misqala zarratin saboda in har na ce babu kuskure ko misqala zarratin a cikin sahih kuma imam malik misali ba zai taba kuskure ba a bangaren fiqh ko fatawa ma'ana na dauki sahihul bukhari matsayin qur'ani kenan na dauki imam malik matsayin manzon Allah kenan Allah daga irin wannan tunani balle in yadda da wannan aqida jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yawwa sannan kuma ba fa kowa ne zai da'awa cewa akwai kuskure cikin littafi kaza ba shi yasa wannan dan iska da yake da jarhula yana cewa dan shi'a ne zai ce maka ai a cikin sahih bukhari akwai kuskure ce ya nuna maka kuskuren ka ce kuma ya aka ya zama kuskuren ba kawai zo dodo za yi ba kar ku sake su rinka timurmusa ku bid'a in ka saka bid'a a zuciya bid'a ya samu hawanka amma wallahi in ya san ka tsaya garam akan sunna wallahi shakkar ka yake yi shi yasa babu sassauci game da shi yadda zai zo ya samu cin kasuwarka Allah ya shiryar da mu to shine a sheikh muhammad nasiruddin al-albani a takaice dai sai ya ce sai ahmad shakir kai da ya zo sharhin wannan magana to shine sai a sheikh ahmad shakir sai ya ta'aliki akan wannan magana sai ce alhaqqul ladhi la miryata fihi inda ahli al-ilmi bil hadisi min al-muhaqqiqina ahmad shakir ya ce gaskiya wadda babu shakka a wurin ƙwararrun malamai na hadisi wa man ihtada bi hadihim da duk waɗanda suka bi shiryarsu wata bi ahum ala basiratin min al'amri kuma suka bi waɗannan malaman hadisi a bisa basira dangane da wannan ilimi na hadisi anna ahadisa sahihaini sahihatun kulliha cewa ai kulluha cewa hadisan da suka zo ainihin a cikin Bukhari da Muslim to dukkaninsu ingantattu ne laisa fi wahidin minha mata'anun ko kwaya ɗaya daga ciki babu masoka wala ba'afun kuma babu rauni a ciki wa inna man taqaddad dara qutni wa ghayruhu min al-huffaz ba'd al-ahadith yace al-imam ad-dara qutni ne da shi da wasu malamai suka ainihin a binciki wasu hadisai suka nemi gyara a kansu ala ma'ana anna man taqaduhu lam yablugh fi sihhati ad-darajati al-ulya allati iltazamaha kullu wahidin minhuma fi kitabihi ahmad shakir shi a tashi fahimtar yace gyare-gyaren da dara kutsin da wasu malamai suka yi ba wai suna cewa hadisan ba su inganta ba ne suna nuni ne akan cewa sharuɗan da su bukhari da muslim suka sharɗanta to ai ga wani hadisi sun kawo kuma wanda bai kai sharuɗan ba wa amma sihatul hadisi fi nafsihi amma dangane da ingancin hadisin shi da kanshi falam yukhalif ahadun fiha babu wani malami wanda ainihin ya saba game da cewa wannan hadisi da ya zo cikin bukhari ba sahihi bane dan haka sai ya ce fala yuhawwilannaka irjaful murjifina rudanin masu rudani kada ya ainihin gigita ka wa za'amuz za'imina da riyawar masu riyawa anna fi sahihaini ahadisa ghaira sahiha cewa cikin bukhari da muslim akwai wasu hadisai waɗanda ba ingantattu ba ahmad shakir yace kakka rudu sai yace wa tatabbi'il ahadith allati takallamu fiha kuma kai da kake saurare ko kake karatu ka je ka bibiyi hadisan da suka ainihin ce akwai magana a cikinsu wankudha alal qawaidi daqiqa ka je ka bi su kai musu tsintar kwarkwata a bisa ka'idoji na ilimi allati sara alaiha a immatu ahlil ilmi wanda yake malaman hadisi suka tafi akai wa hukum an bayyana ka je ka binciki hadisan da wasu malamai suka zarge su a cikin bukhari da muslim ka je ka ainihin duba su amma a bisa ilimi ka je ka gani to abin da ahmad shakir ya ce kenan to kamar yadda na gaya muku albani wa wannan littafi ta aliki ko to sai shi kuma albani ya ce wa qad tatabba'atu kaseeran minha ni kuma na bibi da yawa daga cikin su fa wajadtu ba'daha ba'dan minha ba'ifan kamar yadda kai Ahmad Shakir kace din aje a bibiya a bisa ka'idoji na ilimi yace to na bibi da yawa daga cikin su na samu wasu daga ciki masu rauni ne yace kuma qad ba'afaha kasirun min al-ulama al-muhaqqiqina an samu malamai ma ƙwararru waɗanda sun ainihin raunana waɗannan hadisai kafin ni kenan min al-muta'akhirina daga cikin malamai waɗanda suka zo daga baya baya ka ibn taymiya kamar shaykhul islam ibn taymiya wa ghairihi da ainihin wasu malaman walil hafiz al-iraqi yace babban malami ma al-iraqi yana da kitabun akwai littafi wanda yake jama'ahu fi ma tukullima fihi min ahadisi sahihaini bi da'afin aw inqita'in game da hadisan da aka yi magana ainihin cewa akwai rauni cikin su ko kuma akwai inqita'i a ciki to al-hafizul iraqi yayi littafi dangane da waɗannan hadisai zakarahu fi sharh al-muqaddima ya faɗe shi ainihin a cikin littafin shi sharh al-muqaddima ta ibnu salahi a cikin shafi na 21 jama'a mun gane wannan da kyau ko to kaji wannan mas'ala yadda ta taho ƙarshe saura kiris bai wuce minti ɗaya ko biyu ba to amma lokaci ya ƙure don haka za mu saurara sai gobe sai a ƙarasa ta sa'an